أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هل آمنكم عليه إلا كما إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونحفظ أخانا ونبتال كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لنرسله معكم حتى توتون موثقا من الله حتى توتون موثقا من الله لتاتونني به إلا لتاتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والكاظم في نظرة تأتي لنا بسفر هنا أتمنى سورة من كرمة من البركة سورة يوسف عليه السلام وندمنا بين تاريخ النبي يوسف عليه السلام sun san da ‘yan uwansu suka jefa shi rijiya suka sai da shi yana bawa aka zo da shi misra gidan ma'adin misra ya haɗu da wata sai na zulaika a wanda ya gudana ya gudana aka tura shi gidan yari shekara bakwai ya fito Allah ya ba shi mafarki fassarar mafarki har ya zama azizu misra yanzu an shekara bakwai ana noma abinci an tara abinci mai yawa yanzu mutanen duniya na zuwa daga kowane sassanni suna sayan abinci a wajen sarkin misra sai ga 'yan uwan annabi yusuf alaihi salam daga garin kana'an sun zo wajen annabi yusuf amma fa'arafahum wa hum lahu munkirun shi ya gane dangin shi da 'yan uwan shi amma su ba su gane shi ba yasa aka sauke su ya ba su abinci yasa aka sa musu kuɗi a cikin buhuhuwan su yace amma idan za ku dawo ku dawo wanda dan uwanku to muna cikin wannan labari lokaci yayi jiya lokacin da yan uwa annabi Yusuf alaihi salam suka shirya komawa Misra karo na biyu sai suka ce ya babanmu muni'a min alkai an hana mana awon abinci in lam tursil ahana ilayhi idan baka saki mun yarin dan uwan mu ba ya ganshi tare da mu to ba magana abinci fa arsil ma'ana ahana nakal ka saki dan uwan mu tare da mu dan mu samu abinci wanda za a ci gida wa inna lahu lahafizun mu masu tsare maka ɗanka mun maka alƙawari la yusibu shay'un ba abin da zai same shi qal annabi yaqub alaihi salam ya san abin da aka yi mai a yusuf alaihi salam sai ce hal a'amalukum alaihi yanzu ina gangancin ba ku amana akan shi ai ma a'amalukum alaihi ba zan ba ku amana ɗana bunyaminu ba illa kama amintukum ala akhi sai yadda na ba ku amanar ɗan uwanci annabi Yusuf kuka zo kuka ce kura ta tanye shi min kablo kafin haka wa qad fa'altum bihi ma fa'altum kun yi abin da kuke so na son zuciya a cikin annabi Yusuf alaihi salam da haka ba zan ba ku dama ku yi ma ɗan uwanci haka ba Allahu ubangiji khairun hifza ko khairun hafiza Allah shi ne biyayyen mai kiyayewa, wa huwa arhamur rahimin Allah shi ne mafi jin kan masu jin kai. Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ya ce duk wanda ya zo addu'a ya ce ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin sau uku to Allah zai turo mala'ika ya ce arhamur rahimin ya ce a gaya ma ya biya ma wannan bukata faɗi wata ba wannan ba. da haka wannan suna ne mai girma da haka Allah huwa alhamur rahimin shi ne mafi jin kan masu jin kai ba su an yi mun nabi nasihi ina so ya yi man baiwa da tsare man ɗana buliyani wala ma fata huma ta'awun lokacin da suka buɗe kayayyakin su da suka zo da su daga Isra wajen dubu ba a sai suka samu kuɗin su ruddat ilayhim duk an dawo musu da abinsu ƙaru suka ce baba ta faru ta ƙare ta ga yanzu komawa wajen sarki ya zama dole saboda sarkin nan ɗan albarka ne ruddat ilayna bi za'atuna ruddat ilayna kuɗin mu ga sunan an dawo mana da abun mu ba a yi ko titi ba raddalana da rahima da rahimana ya mayar mana da kuɗin mu allati ta'ina halahu wanda muka yi shi da shi nan ta zahiru biha yanzu za mu nemi gudunmuwa da taimako da ita wajen komawa wajen shi hada ma'ruf wannan alkhairi ne ya muna ka je kai ciniki ka so buhun shinkafa buhu goma kusan nawa kenan kusan dubu ɗari uku da wani abu bayan ka gama cinikin sai a lallaba kuɗin na naka da jika sai a jefa bayan kuɗi ka zo gida an rufe gate ana sauke buhunhuwan shinkafa sai aka alhaji ga kuɗinka sai ta to kenan kyauta an gaba da ita an dawo mana kuɗina ka ga gobe idan da nura ta sayayya ta kama ka ina za ka je can za ka koma to sai ya ce masu wannan kuɗinmu ne aka dawo mana da su wani ni wa ahalana yanzu za mu yi ma iyalinmu awo na abinci to wani ni wa ahalana atafun shehu yake atafi ne fil qur'an ya zo a cikin qur'ani la yuqrabu al ma'quf alayhi ba a san inda aka juya shi ba wani ni wa ahalana to gari aka raba shi shehu yake ma'atafi ne ba a san ma'akufin da yake komawa ba to shi ya ce ma'anar shi hadhihi bi za'atuna wa ilaina wannan kudin mu ne aka dawo mana da su wa namiru ahlana ay rutta ilaina fanastazhiru biha wa namiru ahlana wannan kudi da aka dawo mana da su fanastazhiru biha zamu ne yi taimako da ita wani miro ahalana mu ba iyalin mu abinci wani hafazu ahana kuma za mu kai matuƙa wajen tsara ɗan uwanmu wani zanu kai da ba'ir za mu samu ƙarin kayan raƙumi guda da zuwa da ɗan uwanmu da za mu yi saboda duk mutum guda ana ba shi kayan raƙumi in ku goma ne kayan raƙumi goma to idan mun je mu goma sha ɗai za mu dawo da kayan raƙumi goma sha ɗai zalika wannan abu da sarki zai yi muna kailun yasir awo ne mai sauki gare shi saboda yana da abun kuma yana da zuciya kan annabi yaqub yace lan ursilahu ma'akum bazan saki mun yayi ne bi ku ba hatta tukutuni mawtiqan sai kun ba da rantsuwa da alƙawari min Allah daga Allah ku zo kowa ya tafi lahi lafi لا إله إلا هو تعالى ما أنت بأن تحلفوا بالله تذوق شارط وعد الله رزق تذاق من لتاتنني به والله بابا يعقوب زام جاو ما أنت بنيامن إلا أن يحاط بكم sai fa in duk an kashe ku ne an rutsa da ku to wannan na hakura amma in kun jawo ba da shi ba bai da bayan ta mutu ya zama dukkan mutu aw tubrabu ko a rinjaye ku fala tutiku al ibyana bihi ya zama ku samu damar dawo man da shi ba fa jabuhu ila zalika yan wannan kowa ya dauki littafin da suke rantsuwa da shi ya tafi zahir da la ilaha illa huwa ba zai ta amana ba falamma atau mawtikahu lokacin da suka bashi rantsuwarsu قال النبي يعقوب يتي الله وكيل الله وكيل ne mai shaida alama na kulu ga maganar da muke yi nahnu wa antum da mu da ku ai shahidun Allah na ganin ku sace kuna rantsuwa wa arsalahu yaqubu ma'ahum annabi yaqubu ya daure ya rute ido ya ba da dan shi bunyamin kana annabi yusuf aka tafi da shi zuwa isra وقال دشيجو مي البركة على يعقوب عليه السلام تيتي يا بنية كاغلا مكينا بيروا إن تيتي يا بنية يا كيكنا من أنا بدا أما إن كم باوة سما نقول وسلي كتكت يا بنية يا كوكا رجيانا كوسو لا تدخلوا مصر من باب واحد كانوا كوسو مصر ta kofa guda ka san mutumin karkara yana tsoron birni duk mutanen mu na karkara ku tambaye su idan za a shigo birni sai an rika yi wa mutum kan dawo in za a tsallaka titi a rika dibawa a diba dama da hagu kada a fada ma titi sai an waiga dama da hagu to idan mutanen mu na karkara suka zo za ka ga mutum ya waiga dama ya waiga hagu sai ya kwace kwace ya rika hula ya tankara da gudu wai saboda gida an ce to in ya gaba mota ta yi zuƙa da gudu to irin wannan wasiyar da ake masu na gida ne idan sun shigo dole su aiki annabi yusuf ya annabi yaqub ya ga ƙauye ta a kan'an yace to iyana za ku shiga babban birni birni ba irin ƙauye ba ne in an je ka a yi tafiya a yi tafiya gaba ɗai a bi ta kowa guda ɗi ka wayan ga duk ɗaya mutum guda ne kai mu kalle su tun manyan mutane duk ɗaya mutum guda haka in akwai wani maye sai ya canje nan to don haka kan ku shiga misra ta kofa guda wani kulu min abuwabin mutafarriqa ku rarrabu ku shiga kofofi mararraba wani ya fi ta gabas wasu ta yamma wasu ta kudu wasu ta arewa sai a haɗe kasuwa in an je kowa ne haɗe da wani liyan na su siba kuma ra'ayi saboda kan maye ya kama bayan ya yi wannan magana sai ya sauyi ya ce wa ma'ugun ya an tumi na min shayin amma ku sani da ni da dubara ta da wayona ban iya tunkuɗe muku wani mugun abu daga Allah in Allah ya kaddara ya same ku وإنما ذلك شفقة فقط إذنا تكف بتقوها ولا على الرغبة سوى التوجيه إذا لحكم حكم سنسيرا دلن سنسيرا إلا لله بيزم وسيك الله معنى وأن الله كسا تسوي كيلا باري زي كيلا باري وأن بين ربك كيلا باري بيت أنك زي كيلا باري لكن إذا عليه توكلت لا دوغرك الله تبارك وتعالى وبه وكلت لا أن يكيدشي وعليه فليتوكل المتوكلون دكا ما سنو غلا دا الله تو سنا دو غلا دا الله annabi yaqubu ya ce masu kansu shiga ta kofa guda saboda ka arika cewa haula ni ahada adar rajula kai ku kalli iya goma sha ɗaya kulluhum kamilu da kirka kowane da cikakken halitta min rajulin wahidin duk baban su guda kaga idan ana magana liyan la tusiba kum al'ainu kan mai ta ta kama ba da zalika bayan annabi yaqubu yayi wannan magana tadaraka sai ya gano anna zalika shafaqata min wa tawfiyin su yake ji amma ba shi yayi su ba walakin la yuri shay'an bai ya hana wani abu ya same su wala ya duru bai ya cutar su illa Allah ta'ala Allah ne ke iya tsare su shi ne ke iya kare su Shehu radiyallahu anhu ya ce wal haqu magana gaskiya anna al abda shi bawa ya tawakkalu ala Allah ana so ya dogara da Allah fa huwa al fa'ilu al muqtar Allah ke yin abin da yake so a cikin halitta kuma zaɓi na hannun shi walakin ar rasul sai dai mai gidanmu alai muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuma yana cewa al ainu haqqun mai ta gaskiya ce kaga annabi ya yarda akwai mai ta akwai mai al'ainu haqqun mai ta gaskiya ce to na shi zai guda wata magana mai ban mamaki yace al'ainu rubbama tudkhilu al-qabr tudkhilu al-insana al-qabr wal ba'ir al-qadr al'ainu mai ta rubbama tudkhilu al-insana al-qabr ta saba da yawa ta kai mutum ramin kabari mutum yana rami lafiya sai ka ja ce kai da ya sa ciwon kai zazzabi daga nan sai ya fadi rasa inda yi to in masana ne sai a ce ma ya kama shi sai a samo wai taimako na miyagu sai haka ya tashi to da yawa wannan in ba a yi sa'a ba mai ta tana kai mutum ramin kabari wani ba mu yi da kidir ƙarfin rakumi kuma ta kai shi cikin tukunya to duk abin da zai gera kuma cikin tukunya ka ga mutu kenan wa man nazara ila shakhsin shehu yace abin da aka ce ma mai ta ka kura ma mutum ido abin da ake ce ma mai ta mutum ya kalli wani mutum au ila shay'in ko ya kalli wata dabba nazaratar wani irin kallo nazarata aini kallo na ido bari yubarik fi to ya nemi albarka a ciki ya kuma ya ce Allahumma bariki ma'ana idan ka ga mata mai kyau ko yaro mai kyau ko mota mai kyau ta burge ka ka ce la sai ka ce barakallah ko Allahumma bariki kai addu'a ka ce Allah kai albarka ga wannan abu aw ta kallama bihi ko kuma in yi wata magana bi kalimati irjabin da magana ta mamaki to ya ce Allahumma bariki idan to idan yayi wannan la tadurruhu al-ayn ma yayi ya kama shi والعين التي تضر ميتان تيجوتا هي أن ينظر بعين الإيجاب ككشي أبو الإيجاب يا تماواتي لا كشوى غياو يا تكتو كاي وغياو لكبا يكي to an shi ne sai ka ji tsakila ta barakallah da mace ta ga ana ce mana ta kai wanga ɗana ki wanga yaro haka tukul tukul sai ka ji tana ta barakallah to da bayan ta barakallah wai ka ce ne mata da to idan ka kalli abu da ido na mamaki walam yubarik fihi bai ce ta barakallah ba aw ya takallamu ko ya yi magana kalimata ijabin magana ta mamaki walam yubarik fihi bai sa albarka ba to nan ne mai sake shiga amma ma ya kuri na shubran radiyallahu anhu zai wata magana kuma a ji ta a fahimce ta daga shubran radiyallahu anhu kuma in ba irin nan ba a taro ta shubran radiyallahu anhu yace amma ma ya kuri na abin da nake jin wai wai wai wasu mutane na cewa inna fi ba'd nufusi nufusan sharira akwai wasu rayuka rayukan na mai nune suna cike mutum su lashe shi shari'atar mai tabi ce ta kadin ita wai tana da ƙarfi da ikon an ta zurra ta cuce mutum ko Allah bai tsara haka nan ba shehu yake to fa zalika la asla lahu wannan abu bai da asali a ga tsoho saboda yana da jajjayen ido a yi ta tika ana kuku a ce maye ne ya kama ɗan gidan wani wannan abu al'ada ba mutum bai ta abu ne la asala da bai da shehu ya ce innama al'ayu ita mai ta rubbama innama al'ayu ita mai ta rubbama tastu tana iya fitowa ne kulle insani kowa na iya zama bayi in ka ga abu ya burge kai wanga abu yana da kyau kai wanga abu ya yi kyau ko sabon mota ta take da an ce ta yi faci ko a ce injinin ta ya buga to bakin mutane ne ya masa yawa don haka isu ilu da mai ta tana iya fitowa daga bakin kowane ɗan adam wa min kulli insanin wa min kulli ayin daga kowane mutum wa min kulli lisanin daga kowane harshe wa min kulli ayin daga kowane ido bayyana cewa yake ba ku gano ba annal ladina yakhafuna zalika wanda ke tsoron baya ya kare su daga sun yi labi sun yi karhu wai a take nuna hu suna kunun maye zai iya kama su rubba ma ya rauna zarrar da zalika sun saba ganin wancan tsohon ba tsohon arziki ba ne da ya kalli yaro yaro ya da gida sai a ce mai da lafiya wa zalika darar wannan cutar inna ma ja abin ke hati da hauki tsoron da kake yi na cutar shi ya kama mutumin ba mai ta ba شو انت مثاله مثال يد ميتاتك لو وضعنا خشبة على الأرض مثال فلك نئتي كو كاتاكو واجه بسكتا وحاول إنسان أن يمشي عليها sai wani ya ce na son ya taka wannan falankin katako da ke bisa kasa yauci alaiha ta ga zai ta tafiya saman falanke wala ya kuma bai faduwa da annan wula ya habu dan bai ji tsoro ba amma walau rufi a fil hawa'i da za a ɗauki katakon nan a samu wani ƙasan ice da wani ice sai a aza falar da tsakanin su kuma a yi sa'a itacen sun yi tsawon munara sai a ce to ya taka daga wanga icen zuwa wancan icen ai ta ga tsoro zai kama shi kamin ya kai tsakiya sai ya ta ganin juwa sai ya zo sai ya faɗo to ba katakon ya kada shi ba tsoro ne ya kada shi to duk mai tsoron ma ya kama shi to wannan tsoron ne ke kama shi ba ma ya ba ya ce idan aka aza wannan katakon a cikin sarari ya yi rufin ya tafiya sama shi wace ba in da jami'in al'adu tana nesa da ƙasa kaga ya su kucin cewa zai ya falo da ya nan hu ya kafa don yana jin tsoro cewa ya ce inna ma askata wani kawo tsoron nan da yake shi ya kada shi ba katakon ba كذلك هذا الذي يقال شما وانا مغانا تأكي تشوا ميتا ميتا إنه يوجد إنسان أنا سام ولمتن يمس الدم أجينا لكتا جين متاني لا تجد من يشكو هذا باك جن وإن كيانا إلي وانا اللاباك يجشيه إلا النساء سيماتا والسيارة سيكنا نيانا da zofi imanin saboda raunin imani a ce ke kacce da garkan nan wani tsoho na nan lasa mutane yake maye ne kacce dole nan to kaga ga ko su suka ji sai su yaɗa ga abokai daga nan uwaye masu son yara in sun ji ana wani sai su ce lallai ma to da yaro ya ja ke zazzabi ita malaria ce ta ce ma ya zane ta ci da nan na gidan suwa ne ya taɓa wani shehu ya ce to wannan saboda raunin imani shi ke sa suna jin tsoro ya ta ki nuna an da zarin ka ya zuru sai suka abin na iya cuta waya za ku na min har su rika tsoron maye bai rauna zarika sai suka abin daga maye ne amma ba maye ba ne shehu ya ce wa jin su ma aljanu suna da nasu da yi rumba ma ta tattattaru bil insi tana shiga cikin rigan mutane maza ta zuru bil insani sai ta cuci wani biwasitati insanin ta hanyar wani mutum ya kulu insanin sai ka ji mutum na cewa asabani fulanin wani na gida kaza shi ya kama shi ya kama ni amma ba shi ba ne aljani ne ya shigo a cikin sura irin tashi sai a rika cewa shi ya kama shi wa fil haqiqati amma a boye inna ma asabahu jinniyun wani shaytanin abin da ya zo gidan da surar wannan dattijon na unguwa sai ya zama yana cewa wayewa da sakani ta kan kurwa ta wani don Allah sai kaga an ce ya zo ya tsallake shi ko kuma a ce ya wanke hannu da kafa a ce ya yama wannan da ya kama. Shehu ya ce amma a hakika inna ma a samu hujiniyun aljani da ya same shi. A shehu Umarul Futi radiyallahu anhu a cikin rima fi hizbin rahim ala rukuni hizbin rajim ya ce mu ‘yan adam mu ‘yan adam mu ne Allah ya girmama da samun majnunu cikin majnun in ka ji ana cewa majnun wai mahaukaci allazi asaba hurjin wanda aljani ya taba da aljani ya taba mutum sai ya haukaci wannan ya fi faruwa a cikin dare irin wanda ke fitowa tsakiyar dare to shi ne ke karo da aljani sai ya zama ya barkace ya haukace sai ya zama yana maganganu ba kai ba gindi sai a ce wanda ya haukace to kaga mutane ba a amince bai ko ka gano cikin mutane ya tare shiga ya tare wando ko kuma ana zuba zafi ka ga ya ya yi gwari wai zafi ya kaji to kaga wannan mahaukaci ne to sai kaga ana ta gudu ne ko yanzu cikin mutane ya fi ƙarƙatar dariya to kaga hauka ne to yadda muke da majnunu mu mutane su ma aljanu suna da nasu majnun amma imamu Umar Rubuti ya ce sunan ma'anus ala wazni majnun wai sara ma abin da mun kai musu kaga wai mun ce majnun allazi masahu jin majnun kenan to su ne su ma sai sun karama ma'anus wanda ƴan adam sun ka taba akwai wa'anda yake tataccin mutane in aljani ya gamo da su suna haukata aljani shi ma aljani sai ya barkace ya rikice sai ya koma ma aljanu birgitacce ya je ma aljannu hauka ta ce wanga lahiya sai a ce ma'anusu ma'anusu wai mutane insu bari adama barin insu sun taba shi wai ya yi mugun gamo ya yi gamo ya ya haɗu da wani hatsabilin ɗan adam a nan garin mada nan dai garin mada akwai wani bawan Allah kullum bai zuwa kewaya sai ƙarfe biyu na dare zai ɗauki kwando da taki da kwashe sai ya hanya to shi ne ran da ya kai tsakiyar daji sai a irin manuli nan suna mai haka da wuta tatsan tatsan suna mai barci da wuta Allah ya sa yana da wata irin hitila mai zubi mai haske sai yayya ce da aka barci da wuta sai ya ce wanda kai barcin nan da wuta in ya fita shedani ya zo ni gani ya zo gani sai ya ce wanda ya da kwanzon can da aka kare ne fatar fatar sai tsaya sai yin yaji inda aka barci yadda in ka kare man barci na uku sai na zo na kama kana ba azaba na ma walakanci da baka zato to shi kenan yana cikin ci gaban tafiya sai aka sake mai fatar fatar aka mai to shi ne ada kwando ya dankara da gudu ya bi maye kenan maye ya ta gudu ya ga an bi da hijira ya daga da gudu da maye ya sha da can sai ta haba jama'a tunda dai kun kaga ina fita alaihi tunda da na zuwa ke waya gona ban zama abun tsoro ba sai kamata abun tsoro ba jama'a ni ya kamata an ga na fito daga gida biyu na dare a rika tsoro na ce gani muku can to in dai ba a fara tsoro na ba to ni bai kamata a wani tsoro ba don wani yamma tsoro na ya abin kunya to shi ne mayan bai sha da daɗi ba to su ma aljanu idan suka haɗu da irin wanga organic yan masu hukuncin tabka sai sun dawo cikin yan uwansu aljanu sai a gani sun barkace su ta tabbatu suna hauka sai a ce wannan ma za a saba ku sai a ce a saba ku irin su yau mutane sun shaye shi ya haɗu da miyagun mutane yadda muka ga ya haɗu da miyagun aljanu su ma suna ga ya haɗu da miyagun mutane to ma'ana na akwai miyagun cikin mu jama'a da Allah wanda ya san shi mugu ne ya tuba ga Allah ya ban mugunta ya dawo ya zama na Allah wannan ma da kanu lokacin da yan annabi Yakubu suka shiga min haitu amarahum abuhum ta kofofin da babansu ya hore su ai mutafarriki sun shiga suna rarrabe dakalu sun shiga min jihatin daga wata hukka wasu gabas wasu yamma wasu kudu su arewa aka yi mahaɗa a kasuwa. Ma kana yugni anhum min Allah min shay'in. Amma ku sani annabi Abu bai ya ture ba iyanci wani abu daga Allah. Bai ya kunkule musu hukuncin Allah. Illa lakin hajata fi nafsi Abu. Sai dai wata bukata ta ke cikin zuciyar annabi Abu ba qabaha sai biya wannan bukata yayi ta na cewa bai son su shiga gaba ɗaya su shiga rarrabe wahiya iradatu tafkir aini yana son ya tunkuɗe masu bai tan maye shafakatar saboda tausayin su wa yanahu annabi yaqubu lahu ilmi akwai ilmi yana da sani lima allamna wa saboda mun sanar da shi muna iya barin dan adam mu ara mai kudura ta mu yayi ta dan uwan shi dan adam to saboda gudun haka sai ce to shi haka لتعليمنا إياهم كسنة سورة الدبارة ولكن أكثر الناس يجب فيهم متاليه لا يعلمون خصوصا إلهام الله سوى أننا إلهامي با لأصفيائه كبائيش نعم
ولما دخلوا على يوسف آوى
يخيه
ولما دخلوا على يوسف lokacin da ‘yan uwan annabi Yusuf alaihi salam suka shiga ga ɗan uwansu annabi Yusuf, awa ilaihi akahu sai ya taro ɗan uwan shi Bunyaminu zuwa gare shi. Ɗan annabi Yusuf ya ce mashi kakkai bakin ciki, inni ana akoka, ni ne ɗan uwanka Bunyamin, ni ne ɗan uwanka Yusuf ya ke Bunyamin. Fala tabtais kada kai bakin ciki bima kanu ya'malun da abin da suke yi na hasada gare ni da ni da ni wa marahu sai ya hore bunyamin Allah ya kudirahu kada ya ba su labari cewa wannan basara ke na Misra shine Annabi Yusuf alaihi salam lamma raja'u shehu yake zai ba mu labarin cikakke lamma raja'u lokacin da ƴan uwan Annabi Yusuf suka koma gida suka kai abinci suka sake juyowa suka dawo waje ubi bunyamin sun zo da bunyamin shaƙi yusuf ɗan uwan annabi yusuf shi annabi yusuf da ɗan uwan shi bunyamin sunan inna surahi shi kuma bunya a shi kuma yahuza da lawi biyan layya ne da layya da rafi da da kauna ne lokacin da annabi yaqub alaihi salam ya gamsu yana son su sai ya ce ma kawun shi ina son ka bani rahimu sai ya ce to kai mani kiwo in kai mani kiwo shekara bakwai sai in baka rahimu sai annabi yaqub ya kiwo shekara bakwai bayan ya yi kiwo shekara bakwai sai aka daura mai aure amma da babbar sunan talayya aka daura mai aure da babban aka gama buci aka kai ta cikin dare da gari ya gode ta buɗe ido sai ga ba za hilo ba ce layya ce sai ya zo wajen kawo shi ya ce kawo khada'ata ni wa kunta ka ta amana ta ka yaudare ni ni rahilu ne ce a bani na yi kyau shekara bakwai da bani ya ta sai ce mun gare mu ba a yi ma auna aure sai an baya don haka in kana son ƙauna ka ƙara wasu shekara bakwai in ba ka rafi ne sai ce ko bakwai sau bakwai kake in ƙara in dai kana ban rafi ina yi yace shekara bakwai kawai na ake za a baka ita to ka ga nariya ita ayya ko ba ita ce na so ba to da aka ba ta ita sai ta haifi su yahuda ta haifi su lawi da ɗiyan annabi a kogo amma yana nan yana ciwo kuma bayan ya cika shekara bakwai sai aka ɗaura mai aure da wannan da ya fara so rahimu da aka kawo ta ga rahimu ne ce sai ta duba mai yanzu kayan adalci kuma kayan gaskiya to son da yake ma rahimu sai Allah ya ba su da sunan shi annabi Yusuf da aka shekara goma sha hudu ana da annabi Yusuf sai yanzu an kai gare to sai zama annabi Yusuf duk zamanin ya fi kowa kyau sai ya zama yana son Yusufu kwarai har ya zama sun yi kokarin raba shi da Yusufu din. To ita Rahilu sai ta sake samun wani ciki. Sai ta haifi ɗa namijin aka sa mai Bunyamin. To shi Bunyamin a wajen haihuwar shi ne wajen namuda sai ta rasu. Bayan ta rasu kaga ina annabi Yusufu ta rasu wajen haihuwar kanan shi amma dai wannan kanan shi ne uwa guda uba guda. To ita wancan layya sai zama ita an rike da su annabi yusufu da shi bunyamin tunda ko da ma ita ayyan wasu akwai zumunta wasu guda uku su guda to shi ne sai zama wannan rashin jituwar ya shiga tsakanin ɗiyan zahiru da ɗiyan layya amma duk ya mutum guda ne kuma mata mutum guda ne to shi ne bayan sun shigo a wajen annabi yusuf alaihi salam tare da bunyamin ƙara yusuf da annabi yusuf ya ce kullu abna'i ummi ya kaula fi manzilin duk wa'anda ake nasu guda su tsaya gida guda wa hadahu su kadai falamma hadara ta'am da aka kawo abinci kowa sai je da dan ɗakin su ya zauna su goma ne kowa da ɗan uwan shi kowa da ɗan uwan shi na ta ɗaya bunyamin da bai da ɗan uwa baka bunyamin sai bunyamin ya fashe da kuka aka ce me yake ma kuka yace da Allah bai ba dan uwana Yusuf rasuwa ba yana raye a duniya ni ma da sai ya dawo da su da ni a kane ne mutu abinci da rauni guda shi ne nake ma kuka ɗana Yusuf sai annabi Yusuf ya ce ma ba mu hada shi wannan da ke taimaka mutane kuka ni an kai ne ɗana suka ce baka yana kuka ne da annana kunna ashinka saboda wai ya ga uwan mu guda uban mu guda shi wanda suke uwa guda ya ga uwa duniya ba san inda yake ba haushin da yake ji kullum ya kulma a shakiki ya ga kowa na ci shi da dan uwa ne wa huwa shaqiquhu halaka shi ko dan uwa ne ya halaka ya ga uwa duniya a ce karyarsa ta kare suna cikin bada ba su san annabi Yusuf shi an sarkin ba suka ce wanda mun yayin da kake gani shaqiquhu halaka wanda suke uwa guda uba guda ya yi uwa dukiya ba san inda yake ba an yi cikiya an yi cikiya ba san inda yake ba halaka fil barriya ya bi dokar daji ba san inda yake ba ila ma ya hauka shi bale hada bata shi yasa ka ga mun yayin da na kukan ɗane ɗan uwa ne da ya bace ya bi daji ɗan annabi Yusuf ya ce haushi ya ce ta'al kai Bulyamin tun da an ce baka da abokin cin abinci ta'al taho litakul ma'i zo na samu ba ni dan uwa ku ci tare da shi amma bai san kowa ne ba yace ta'al litakul ma'i zo ka ci abinci tare da ni na samu ba ni dan uwa amma tuhibbu an takul ma'i ba ka so mu ci abinci tare ba ka ganin ni ne mai martaba ni ne sarki ni an mai masaukin ku ah yaro da wayo bunyamin yace kullu insani yahibbu an yakula ma'aka ai tun mutum yana son ya ci abinci da mai martaba tunda kai a sarki ko na son ci abinci da kai walakin na kalasta wani da liya ako sai dai sarki ka da haushi kai ba dan yaqubu bane kai ba dan annabin Allah bane yaqubu bai haje ka ba wala da rahil kai ba dan rahilu bane kaga dole annabi Yusuf ya ce abin ya so san bayan ya ce in dan abinci ana ci da kai tunda kai mai martaba ne wa akwai sashen abinci da kai kana da farashi amma ko da mace abinci gaban kallon ni dan uwanka ne ni dan annabin Allah ne dan annabi Yaqubu ne kai ko annabin Allah Yaqubu bai haihe gaba rahiyu ba ta haihe gaba ana da ku annabi Yusuf ne ya tafi kina ci kamar ya buɗe baki ta kai ni sai ce na'am na dai ta annabi Yaqubu bai haihe ne ba ko da ba'i fakat zo dai mu ci abinci zo mu ci yadda yi amma dai ba baban mu guda bai kina dai ce a zo mu ci saboda falan ma ja al'asha wajen abincin rana ya yi kuka falan ma ja al'asha da aka kawo abincin dare annabi bunyamin ya ga duk yan uwa guda biyu sun hau tebur guda duk yan uwa biyu tebur guda shi kuma shi ɗaya bai da abokin hali baka aina sai ya sake fashewa da kuka irin na ɗazu fasa'an sai annabi Yusuf ya ce ma hada ku kan wa nake shi wai qalu suka ce hada alladhi bakatin sabahi huwa alladhi bakaida wannan da ya kada su da saki ne kara wuce ma mutane da kuka an ce bai yayi hankuri dan uwa ne ya ji uwa duniya ya bace ba sai inda yake ba qal sai annabi Yusuf ya ce ma balu wani yasa yake wannan kuka qalu suka ce to suka kana so sai an fasa kwai abin da yasa yake kuka da annahu faqada shaqiqahu ya rasa wanda suke uwa guda uba guda tun tun shekara talatin da uku bai ga ɗan uwa ne ba annahu annabi Yusuf ya ce ta'ala li ta'kula ma'i ko da za a kara muka ci abinci ya ce ni ne martaba ya ce to ko yanzu za mu ci abinci bayan sun gama cin abinci falamma halal mabit lokacin da wajen rabon kwana ya yi za a raba ɗaki kowa don mutum biyu ɗaki guda duk mutum biyu ɗaki guda su goma ta an rabe su ɗaki biyar duk mutum biyu ɗaki guda shi ibn yamin bai samu ɗakin da zai kwanta ba falan ma halal majid da lokacin bacci ya yi kullu ashaqa'in ya bi tuna tibaita duk ƴan uwa guda biyu gurbi guda sai su fara ɗaki guda wahadahu su kaɗai to shi kuma yanzu bai da abokin haɗi ba ta aiba sai ƙara hucewa da kuka ƙara lahu annabi yusuf ya ce ta'al taho bismar yau je ka taga nuna ku kwanta fa ba ta ma'ahu bunyamin yanzu a fili zai fito fa ba ta ma'ahu sai ya kwana tare da annabi Yusuf wa dai amma bai sani ba fasara yau ba bana da aika hira za a yi fasara ya tsaluhu an khabar yaqub annabi Yusuf ya kwantar da hankali yace bunyamin yace na'am bunyamin yace na'am yace bunyamin yace na'am yace ya labarin babanka bai ce ya labarin babanmu ba dan ta asiri yace ya labarin babanka Yaqubu wa hawali miyene halin bada bayan rabo su da dan uwanka da ya bila wa sa'alahu sai ya tambaya yace a idan ba ka baba lafiya lau yake amma ya tuka ya tuka har ya makance wata ma tana nan lafiya lau wani ma da kika tambaya lafiya lau to sai ya tambaye shi an hali to kai kan ina mu da yaro kai aure ko ba kai ba yace a ke ku ba garin gene na ai na yi aure sai yace ko hal wulida da hu mauludun amma ya haihuwa qala na'am bunyamin yace lalle na yi iyali har an samu karuwa li auladu ina da iya guda uku to da sa'alahu an asma'i annabi yusuf yace to bunyamin kana da yaro uku yanzu kai ne tibiya na uku sai ta to ba ni labarin sunayen su sai mu ya da cikin natsuwa sai ce wahidun ismuhu yusuf babban babban ɗana na samu yusuf saboda sunan wana kenan da ya bace ya fi uwa duniya ban da labari wahidun ismuhu addam shi kuma na biyu suna ne addam jini sunan ɗana na biyu addam jini saboda da an ka halakar da ɗan uwana an zo fitamin kalibin da jini na ƙarya to dan in tuna cutar da ake ma babana sunan ɗana na biyu a can. Wahidun shi kuma na uku sunan shi ismuhu addi'im suna ne kura ga ɗan adam ne ɗana da sai lissa mai di'im dan in tuna cewa kura an ce wa ita ta canye yunwa. Sai annabi Yusuf ya ce mamaki ɗiyanka uku guda Yusuf guda damu guda biyu to kalaman karatu ya abu ne ci ɗane ce idan da kautu dama idan na tuna ɗana na biyu mai suna addamu ta zakar yusuf sai ya tuna sanda an ke yanke ɗan akuya aka tuna ya shigar yusuf da shi aka kawo ma baban ma aka ce wai kura ta tanye ɗan uwana yusuf ta zakar su sai ya tuna yusufa wai idan da kautu ba in na tuna ɗana na uku mai sunan addimu sadakar Yusuf sai da tuna wa da Yusuf ni ban da komi in ba tuna Yusuf ba ɗara da hu da da Yusuf ya ga abin ya ba shi mamaki sai ya ce Bunyamin ya ce na'am Bunyamin ya ce na'am ya ce Bunyamin ya kallon ne da kyau ya ce ina kallon ka sai ya ce ana Yusuf wallahi tallahi ni ne annabi Yusuf dan ne abubu dan rahimin nan da aka ce ya yi uwa duniya ni ne Allah ya mai basara ke fita ana yusuf wallahi tun a ƙaye ni da yusuf da ya ku tana ma ƙara da hu da ya ce ana yusuf ni da yusuf wa mara hu ya hore wa yaminu an ya tuma zalika ya ɓoye an baki ihwanihi ma ga ƴan uwan kansu saboda yana son ya ce ta kuwa a aje lafiya ya ce ga yusuf an gane sai ya hana shi kuwa ya hana shi bayyana wa قال له يبكي انا لا افارقك ابدا بنيامين يبكي والله لا تقول لي سنتين ba ni ba kan ana har abada ban koma wajen dattijo na da wajen dan uwana shi ma baba in yana son mu ya biyo muna nan muna nan masarauta yace yusufu yanzu kai ne wana kai da dana biyu da aka cewa ka biyu ya ce ni ne sai ya fashe da kuka shi ma annabi ya fashe da kuka ya rungume Bunyamin ya rungume annabi Yusuf suna ta kuka sai yake to wana Yusuf ana la ufariquka abadan ban iya rabuwa da kai har abada da mata ta da iyana uku dun na yayi baba na ma nan ta tibi na yayi ana la arju ni ban koma kan an har abada ana la Yusuf da annabi Yusuf ya ce la ta alkai ko dan uwa kan murna ta kwashe ka da zumudi da jin daɗi kamar bakin ciki ya kashe babanmu. yace la ta annabi Yusuf yace la ta fatan Allah gaba ki ba ka koma gida kana Bunyamin yace magana guda la arji'u abadan ni na ga ma har abada ba koma gida ni da kaje kamar ita kururuwa ina rawa sai annabi Yusuf yace idan idan baka koma ba idan kana waliduna fi gamin wa huzrin idan ubanmu na kwana da bakin ciki da damuwa هذه المدة أتوان شكرا ثلاثين تقوك تيمي غنينا كان يتسلى بك كي يكغنينا لك بكتك وجلست هكذا كي كما كانوا كاكا أول كاكاية دون أذن يزداد غما بكتك بابا مزيكا ولكن سأفعل حيلة بغني سلكيني إلى إبوارو زو قلنا وتحيل الدبارة حتى آخذك بحجتك sai in kwace ka da hujja ya zama kana nan ya kuma zalika ashara ya fi sauki gare ni ala abina ga babanmu kawai yaje kana nan masarauta masarauta ta rike ka walakin yakunu fihi man qasatun laka amma abin da zan yi na dubara in rike ka akwai kauyewa za a ce kai barawo ne kai tata to ko an ce ma barawo ka ce bi bi na ji a barawo ne dan dai a baka wuya sa'ad ta ne muka zan tuhumce ka da targa in ce ka yi sata da ya haku za ka danke rike ka wurina a bunyamin ya ce a if alma ce ta yaya yaya yusuf ai da abin da a sai dai a yi kawai ni a dai rike na nan yaya ina nan wurin ka ana la azhabu faqat ni magana misra magana kan'ana har abada ban kuma gida sai dai in baba ya zo mai sai da shi kai mata rushi kyautata ta ga abin da ake boye-boye ya bayyana amma su ba su gano ba fara ma ta hazaro lokacin da annabi yusuf ya shirya ma yan uwanshi su goma biki hali ya shirya musu kayan tafiya da ana tikayata sai ya ɗauki ma'auni sabon min zaharin wani kwano ne tiya ta dinari wasu sahun bil jawahir amma yakin baki da al'ummi kana inda yusuf wannan kwanan na zinari na annabi Yusuf ne ya shirabu fihi ma da shi yake shan ruwa wa kana qimatu Ibrahim yace kiman wannan tasa ba wai tasa ce irin wanda da ake sauwa kasuwa ba mi'ata alfi dinari dinari dubu ɗari take dinari dubu ɗari biyu ya fi miliyan hamsin na yanzu ya fi naira miliyan hamsin namu na Najeriya to duk kwano na zinariya da ke miliyan hamsin in ba gane ba ai haka ta ci zai to sai annabi Yusuf ya ce wannan kwanon nashi na zinariya da yake shan ruwa da shi a sa shi cikin kayan bunyamini sai a ce tasa ta bashi ko tiya da ake awo ta bashi idan aka zo bincike sai a ganta cikin kayan bunyaminu kaga shi kenan sai ya rike bunyaminu saboda ya musu tata ko da ma ga addinin annabi yaqubu wanda shi ya sata ya zama bawon wanda ya masata to bari in ce ganin sata kwanan dinariya shikenan sai in rike ka sai a ce ka zama bawa na kaga shikenan ka dawo wajen yayanka ta hanyar wannan dubara kala ya ka tara lahu bi hada sa'i duk sauran mutane ana musu awo da tiya irin tiya da ake ma kowa amma ƴan uwansu saboda zumunta sai ta ɗauko wannan tiyar ta zinariya da ita za a auna wa iyalin annabin Allah abincin da za su ci. Kankare mata lauru saboda ya fi girman su. Bala matan markairu da aka gama awo a da bala hufi rahali a fiye. Sai ya jefa kwanan tiya a cikin buhun buliyari. Min gairi shu'urin minhum amma su ba su gano an musu kuce ba, an musu cuce na wata tiya cikin kayan su su sani ba bayan sun bi hanya sun yi bankwana da masarauta suna ta sauri sun samu kayan rakumi goma sha ɗaya yau sai gida ai yau sai gida kama alhaji ya zo jita ya so gida ya so najeriya to suna nan suna jerin barin ƙasa sun ma'azzana mu'azzinun sai wani mai shele shela aina na munadin aka ji wani mai shele na daga murya fatan fi salih bayan sun bar gidan sarki min majlis Yusuf bayan sun bar majalisar annabi Yusuf sai aka ji wata shela na cewa ayyatuha al'ir ya ku wa'annan matafiya alƙabila ya ku wannan karabka masu zuwa kan'ana ku tsaya ku tsaya a bincike innakum lasariqun kun ga ku duk ku barayi ne gaba dai innakum lasariqun ku duk barayi ne da da ba barayi bane ba su sun ka tato Yusuf daga baba dai ba da sunan ciwo suka je ba shi rijiya suka sai da shi suka ce ba ne to wai na so ya fassara masu karatun ayyatu halayir ya ku taron yanne na ku goma da kuka tato ne ga babana innakum lasariqun kun ga ku duk taron barayi qalu ka ga rama qalu sai yannan nan suka juyo wa kad akabalu alhali sun juyo sun ji babban magana sanda suke juyowa kowane yasa takunkumi ga bakin raƙumi dai saboda kan raƙumi dai ta haram saboda tsananin zaman su biyan annabawa su ba su cin haram ba su alaƙa da haram ba su alaƙa da abin da ba nasu ba tun daga nan masauki fada kowa sai da ya sama raƙumi shi takunkumi ya tsuke ya tsuke ya ce ba zai bari ya ci wani abinci na garin nan ba ko ya ci hakin wani kai ya ci haram to wanda ba su ba ma raƙumin su mace zai ta halaliya ba ya za a yi sata to su gaskiya ta masu yawa su ɗaya ne aka ga raƙuman su da takunkumi ga baki don kar su taɓa kayan wani sai suka juyo wa kad aqbalu alaihi sun juyo ga fadawa masu shela suka ce ma za ta tsilun menene kuka rasa a masarauta har kuka kira mana barayi kuna ce mana mu barayi ne mallaki tafkiduna hu bi kuka rasa hatta tattajimu lana har kuke tuhumar mu muna biyan annabawa bisarika kuna ce ma biyan annabawa alaikum salatu wassalam kuna ce musu barayi um dogare ina ruwan shi dogare ina ruwa ne in kai wa kai wa tsaba gudana Ƙarun dogare suka ce kai mu ba ramu da kuɗin annabi ne na fiye mutuwa al-malik mun yi babban hasara yau yau ma'aunin sarki ya ɓace kuma ma'auni na zinari wanda ya kima shi zinari dubu ɗari biyu Allah zai kare ya shirabu biyu wanda yake shan ruwa da shi shi ne an yi da ya yi sama ko ƙasa ba san inda yake ba aka ce to yanzu aka ganshi kuma yanzu an ji ba ba gane ba kila wani cikin ku ɓarawo wani ɓarawo ya tashi shi ya je da shi ƙauye su shi kuɗi shi asiri miliyan mun kai ba wasa bane to shi wannan mai shelar sai ya ce wale man ja'a bihi na yi alkawari duk wanda ya dawo mana da tasamu da wannan ma'auni namu to na mai alkawarin himlu ba'iri zan ba shi kayan raƙumi guda kyauta saboda sarki yana tuhuma ta ya ce wai ni sarkin dogarai sarkin badawa ni isa ce mai kiya ta zinariya to tun da yana tuhuma ta na ce mai ba ni bane ya ce ni ne na ce mai ba ni bane ya ce ni ne to ina so ku taimakan duk wanda ya gano ma'aunin nan yabbar zan ƙara mai kayan rakumi guda kyauta wa adadihi sa'i kuma na lamunce mai ni zan ba shi wuce shi haka yanzu dan haka wannan wani man da'a bihi bil ba'irin maganan masu shela ce ma'ana shi mai shelar kamar yana cewa man ja'a bisuwa wanda ya zo da wannan tiya ta sarki falahu himlu ba'irin min burrin zan ba ta kayan raƙumi guda na alkama wa ana bihi za'i kuma ni zan jagoranci an so mai shi in ba shi ai ana kafilun bi taslihi ha zan an so mai kayan raƙumi nan in ba shi لأن الملكة تقول سرك مصر يتهمني في ذلك يا أذا من سات سات ونن تيا تديناريا ناتي مي باني بني ياتي يا راناني ناتي با يا رانا بني to in cikin ku akwai wanda Allah ya sa ya gani ya ba mu tiyan nan mu ba shi kayan rakumi kayan kun samu ƙarin abincin da za mu ci wa fihi dalilun wannan akwai dalili ala jawazi juhri cewa tana iya ba da dukuli motar ka ta bace ka ce motar nan tawa mai kana kaza mai kana kaza da tabbace duk wanda ya gano man ita ya kawo mukulli da mota zan ba shi dubu ɗari ya halatta saboda ga wani ya ke tiya in an gano zai ba da kayan rakuni guda ƙaru ɗiyan annabawa suka ce tallahi mun rantse da Allah kun kusa ta mu laqad alimtum ku da kanku kun san ma ji'ina li nufsida fil ardi ba mun zo ne mu ɓanna a cikin ƙasar Misra ba wa ma kunna sariki kuma mu ba mai kama da barayi ba ku kalle mu ku gani iyan annabawan Allah ne mu ba barayi ba ne ma saraka na kanku tun da Allah yi mu ba mu taɓa sata ba mu ɗauki abin wani qalu lahu zalika sun faɗi wannan li'annahum saru kumaran saboda fikirin su ga kamala nan a tabira manyan mutane suna ha'a mutanen kirki hatta annahum hasu ramatu afwaha dawabihim sun daura bakin dabbobin su mahafata an ta tanawala shay'an wai dan ta ci wani abu min nabatin laysa lahu ta ci amfanin gonar da ba nasu ba to wanda bai bari ta bari sai zalunci ba ya za a yi zalunci qalu alhamdulillah anan ne muka zo karshen karatu mu na yau abinda muka fari dai Allah ba mu lalaci kuskuren da muka yi Allah gafarta mana Allah ba mu albarka Qur'ani da watan Ramadan Allah sanya mu daga cikin wanda ke yantawa a cikin sa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da gaba lafiya Allah ya tsare mana imanin mu Allah ya tsare mana kasan mu Allah ya cece wannan jiha ta mu a gaba Allah ya saukar da alkhairi ya saukar da albarka da yawa a cikin ta marasa lafiyar mu na gida da na asibiti muna fata Allah ya ba su lafiya mu kuma da ke da lafiya Allah ya kara muna Allah ya gafarta muna ya gafarta ma iyayenmu da malamanmu da shekunanmu Allah ya sa aljanna ita ce makomanmu da mu da su baki daya albarkar fatiha ma'a salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
alhamdulillah to zaka ne kuma tafsirin namu da wata ranar ya kammala